قال مالك اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما yanzu muna daga yahudi kuma muna da ba nasari a ɗaya daga cikinsu bawansa sai ya musulunta kamar misalin abin da ake nufi a nan wannan ba yahude ne wannan kuma ba nasari ne wannan ba yahude wannan ba nasari to amma sai muna da bawa musulmi ko ba yahude yana da bawa musulmi ko kuma ba nasari yana da bawa musulmi sai ɗaya sai ya musulunta to menene hukuncin wannan yana haddasa kaza yace fa yunfiquhu qabla an yuba'a alayhi fa yunfiquhu qabla an yuba'a alayhi kafin a sayar da bawan a dole wanda ka'idar take shine ba zai taɓa yi wa mutum musulmi ya zama bawan kafiri ba shine ka'idar a shari'a musulmi ba zai zama bawan kafiri ba ba ka alƙali zai ce da shi kai bawan ka ya musulunta ka sai da shi a dole shi mai gida ba nasarar ko kuma mai gida ba yahuda ka sayar da shi a dole in yana har waje ka kashe ka je wajen ka ka tattaba saboda ba zai yiwu kana kafiri kuma bawan ka musulmi ba yuba alaihi za a sayar masa shi a bashi kudin sa a dole to sai wannan sai yayi dabara a an gani sai maza ya ya yanta shi kalas to kalas sai maza sai ya yanta shi daman duk abin da dai ake so mallakar walittakan ta zama tana hannun waye sai maza maza sai sai da shi ne fayyautuku qabla an yuba'a alaihi ya yan tashi kafin a sayar masa shi ya fita daga mulkinsa a menene hikima saboda la yajuzu la yajuzu istirqaqu kafirin musliman ba yanda za a yi kafiri ya mai da musulmi a bawa to yanzu nan ya yi hikima ya yi wata dabara فيوتقه قبل أن يباع عليه إن ولاء العبد المؤتقي للمسلمين فإن أسلم اليهودي أو النصراني سيما لكيتي ولتكن والنباوة المؤتق إن ولاء العبد المؤتق بفتح التاء مؤتق ولاء العبد المؤتق to wannan bawa dai da aka yanta shi wanda ubansa ko in ce mai gidansa yake matsayin yake matsayin kafiri ko ba tsare to walittakansa dai ko da mai gidan ya yi gaggawa ya ya abu na ɗinsa to walittakansa dai tana kallon musulmi فإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك to sai kes na gaba to bayan ya yanta shi shi mai gidansa ba nasari ko kirista ko yahudi to sai ya maza ya musulunta hanga bayan ya yanta lam yarji ilaihi wala abada to walittakan dai bawan ba za ta taɓa zamantowa gare shi abada abinda kes ɗin yake shine wannan ba yahude ne ko ba nasari amma yake da mallakar bawa bawan musulmi ne ko bawan ya musulunta yanzu kaga an samu shi a bawa yana ƙarƙashin a gida kafiri to haka ba za ta yi ba a shari'a dan ba yanda za a yi kafiri ya rike dan musulmi ya rike bawa musulmi wai ya zama bawansa kai kana musulmi kana bauta wa kafiri to ko dai ya yanta shi a dole ko kuma a bada kudin bawan nan ya sallame shi kawo masa kudin bawan sai ya hikima ya yi maza sai ya yanta shi anin a bar masa walittakan wannan bawan eh an yadda yanzu bawan ya fita daga matsayin bauta amma waye mai gidansa wanda ya yanta shi ko to matsalar ita ce shine ya yi wannan ne don ya maza ya mallake mai gidantakan nasa ya mallake shi to sai kuma bawan ya zo ya mutu mai gidan kuma yana matsayin kafiri har yanzu imamu malik ya ce wala a al'abdul mu'taq wannan bawan da aka yanta shi to yana hannun musulmi ne da zai dai koma kan ainihin wato mai gidan nasa ba lokacin da wannan abu ta wannan ga da wannan fulani ko zai yi to sai sai aka yi dabara sai dabara shiwa shi ba yahudan sai ce to ya haka ne bari in mazan musulunta sai maza sai musulunta saboda wannan wani takan ta gyara mata to shine malik ya ce fa in aslama اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا هر أبدا ولتكن نمبرات ساكي تبدا ومسبا هر أبدا إمام الباجي الله يمسر هما yake cewa ba zai taɓa yiwa wato la yathbutu wala'u muslimin lil kafirin amanu la tattakhidhu al yahuda wan nasara awliya'a fa in fa idha ataqa al kafir al muslim wa lam yasih thubut al wala'i lil kafir wa la budda min al wala'i lam yakun lahu mawdi'un yarju ilayhi illa ila jama'ati al muslimina aina lokacin da ya yanta shi yana kafiri ne sai daga baya kuma ya musulunta kage kenan babu amfani wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd qala malik malik yace walakin idza ataqa al yahudi aw al nasrani abdan ala dinihima idan ba yahudi ko ba nasari ya yanta bawa wanda ya kasance a bisa wato addinin su يكون على دينهما shi banasarin a shi bawan banasari ne kuma kaga bawan musulmi ne yanzu kesin ya canja to nan walittakarsa tana hannun wa ha tana hannun mai gidansa tunda kafiri ne yanta kafiri to summa aslama al-mu'taq قبل أن يسلم أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي اعتقد تنكم في أكي دبارة sai wanda aka yanta bawa sai ya yi maza sai yi musulunta ina so gane bambancin kes ɗin farko da na wasu kes ɗin farko ba yahude ne yake da bawa musulmi ake so a mallaki wanne ne shugabancin walittakarsa yake kes na biyu ba yahude ya yanta dan uwansa ba yahude ko ba nasare ya yanta dan uwansa ba nasare a hannun mai gidansa ba nasare saboda ai ba musulmi ba ne bawan ma ba musulmi ba ne haka kuma shi ma mai gidan ba musulmi ba ne mu ba mu da kes ana sai aka samu matsala sai shi bawan ya yi wufta yi musulunta watakila watakila ya gano cewa ba yadda za a yi kafiri ya yi ya walice shi to shi ne sun ma'aslam al-mu'taku an ga wani al-mu'taku bi fathi ta wanda aka yanta maf'ulin bihi kenan qabla an yuslima al-yahudiyyu shine fa'ili kafin mai gidansa ba yahudi awin nasarani allazi a taka wanda ya tashi ya musulunta kenan sai bawan ya riga mai gidan musulunta to to a nan gurin yana musulunta a shi ba gani ba yanzu bawan ne ya musulunta kafin mai gidan ya musulunta walitakar za ta koma hannun waye hannun musulmi saboda muna kan ka'ida cewa shi musulmi baya zama karkashin me shi ya gane ne shi bawan yanzu in na ci gaba da zama a kan kafirci mai gidana kafiri shi ne mai gidana yi ce bari ya maza ya musulunta ya mai wayo sai ya maza sai yi musulunta walittakansa sai ya koma hannun ba musulmi kafin mai gidansa ya musulunta sai mai gidan sai ya gane shi ba nasara ko bai hudu sun ma'aslaman labi a ta ƙaho sai wanda ya yanta shi shi ma a haka zai mun to bari musulunta kawai sai musulunta nan walintakan za ta koma kanwa kan mai gidansa da ya musulunta ai shi ma bawan wayo ya yayi ko ba ka bari da haka walitakan za ta koma a ilaihi wato ai ilar sayyidi kenan alwala lianna qad kana sabata lahu alwala awwalan kenan ai tida da farko ai suna kan addini ne da haka shi yake da wannan haƙƙin walitakan tun farko sai bawan yayi dabara sai yanta kansa ko ya musulunta kai yau ma a taka ko ranar da ya yanta shi yana da walittakan ranar da ya yanta shi kenan ba za a yi wata dabara ba kala malikun wa in kana lil yahudi wa in kana lil yahudi a sorry lil yahudi an ga wurin awin nasrani warisa mawali abihi al yahudi aw al nasrani إذا أسلم المولى المتقي قبل أن يسلم الذي أعتقد وكان سوا كرته إمام مالك يقول وإن كان لليهودي أو النصراني idan shi ba yahudi din ko kuma ba nasara wanda muka ambata Allah ya kaddara shi ba yahudi ne kuma shi ba nasara ne amma yana da ɗa musulmi zai iya yiwa musulmi ne wannan amma ubansa ba yahudi ne musulmi ne wannan amma ubansa ba wani sami an fashe ne? sai warisa to shi shi mai gida misali kar ku manta muna da ka'ida la yarisu المسلم الكافر والكافر المسلم باب توارث بين الملتين واختلاف ديني بين العربية الكبرى هل كان بمبنج الديني وانا بابا كافر وانا مسلم ليه بقى شنجان الدعاء وانا ما أن أنسى من أبدو وأنسى من وتفتوى شوى حي كافر لكي يسيرشي دادا مسلم بقى كافر لكي يسيرشي دادا مسلم amma musulmi idan ubansa kafiri ne saboda addinin musulunci shi ne madaukaki to musulmi zai iya cin gadon kafiri wannan wani karatu da shi kuma a yana bukatar kare da tun daga hadisi to yanzu wannan mai gida shi kafiri ne yana da ɗan musulmi to shi mai gidan ba yahudan ko ba nasaran akan addininsa bawan yana kafiri ke mai gidan uban shi ma yana kafiri to shi ke nan to shi uban kafirin da yahuda kafirin sai ya mutu to yanzu wannan mallakan walittakan bawan wa zai mallaka kun gane kyakkyau shi ne mana yake walita a littafin siratul madi mawali abidin yahudi aw nasrani shi wannan waladin muslimun din zai ci gadan wato mawali abidi bayan babansa wanda ya wuce ko babansa wani sare ne ya yanta shi idan أسلم المولى المؤتم قبل أن يسلم الذي أعتقه idan bawan da aka yanta shi maulan motar bawan da aka yanta shi an gane maulan motar bawan da aka yanta shi in ya maza ya musulunta kafin kabla an yi usliman lalli usliman lalli a aka kafin shugabansa da ya gudu na kuma da tsarin nan da ya yanta shi ya musulun da in ya riga da shi ke nan walittakan ne yaron banasarin mai gidan banasarin shi ne zai ci wannan gado imamul baki ya faɗa a cikin almuntaka yace abinda ake nufi yuridu annal kafira idza ataka abdahu kafira ثبت له ولا على ما تقدم وللذكر ينا حمل في كافر أما فإذا فإذا أتم المؤتق بعد ذلك إن ولا أتى أن تشبع ويجب مثل بايها ثم مات ولمنزقه ولد المسلم sannan sai bawan ya mutu wanda ya yanta shi kuma yana da musulmi wa warisahu alwalad muslim to kaga wannan da musulmi shi zai gaje shi yana kan waje da halal iski ma yujibu thubut alwala'i a a min ittifaq dini al-mu'tiqi wal mu'taq saboda ya samu abin da zai wajabtar da tabbatar da walittakan saboda tare da addini na wanda aka yanta da wanda ya yanta sannan kuma bayan an mutum sai aka samu attawaru sun huwa walad al-mu'taq kenan wa din al-mawlud kamar dai da Imam Malik ya bayani da abin da ake nufi wa in kana al-mu'taq hina aqtaqa hina uqtiqa muslima idan kuma mu'taq ita ce ta mu'taq ku rika ganewa kana canza wasali ta karanta canza idan ya kasance wanda aka yanta din lokacin da aka yanta shi musulmi ne kuma mai gidan da ya yanta shi makafiri ne lam yakun li waladin nasrani aw yahudi al muslimaini kenan babu wani abin da dan banasaran ko dan ba yahudan ya tashi da nasu rabbi tasmiyati wannan sifa ne na ya'ya guda biyu dan banasari da dan bayahudi to wannan su da wani min wala'il abdi muslim shay walittakan karban wato hukuncin walittakan wannan bawa ko kadan ne ya anna walaysa lil yahudi wala lil nasrani wala saboda an shi da yahudi ko banasarin shugaban kenan a bai da a wani walittakan haka shi ma bai fa wala'uhu fa wala'ul abd muslim kenan wannan walittaka na bawa musulmi li jama'atil muslimina na ainihin wato musulmi ne su ne za su ɗauka su amfani shi kenan mala ya gama wato hukuncin bawa ba yahudi musulmi a bawa ba yahudi ne ke da musulmi ko kuma bawa shi ya ya musulunta sai kuma al'adar ushiriya عمر رضي الله عنه كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته من شيء وحدثني مالك انه بلغه ان عروه بن الزبير لسليمان ابن يسار كانا يقولان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء قال مالك وهو رأيي قال مالك فإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته وحدثني مالك آه عن حميد بن قيس أمن كان ابن المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس وترك ابنته فأشكل على عامل مكة القضاء فيه فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك فكتب إليه عبد الملك أن ابدع في ديون الناس فقه هجرا ثم اقض ما بقي عليه في كتابته ثم أقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه قال مالك الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا فعله ذلك ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئلوا عن ذلك فقيل له كاتب إذن فكاتبوه إن علمتم فيه خيرا يتلو هاتين الآيتين وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله قال مالك وإنما ذلك أمر أذن الله عز وجل فيه للناس وليس بواجب عليهم ولا يلزمه أحد كذا وهو لا يلزمه أحد وقد سمعت بعض أهل العلم يقول إنما ذلك الخير الذي قال الله والقوة على الكتابة والأداء وأن نسبه لذلك قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى وآتوا مما لله الذي أتاكم إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مخفض قال مالك رحمه الله فهذا الذي سمعت من أهل العلم وأدركت عمل الناس على ذلك سن مقيا مفسر عن السن يريد أبا wannan kitabun al-mukatab abinda ake nufi da al-mukatab wato daga kitaba ne rubuta abu a bilfatai kenan ana ce al-mukatib kuma da ƙa'umin hujjar al-mukatab ta ƙa'ulahun kitabatu al-mukatib shi kuma ta ƙa'umin hujjar نعم ايه اسمه فاعل ita wannan kaf din ta kitaba tuksar wa tuftah ana mata kasara ana iya mata kuma jiba alaikum siyamu kama ku jiba alal ladina min qablikum Allah ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban kaga kutiba nan kuma kitaban kuki kitaban mawqutan um karmar kitaba abinda ake nufi kitaba malam al-mukatab shine mutum ya rubuta wa bawansa wani kudi kana da bawa ku fahimce ni tun a farkon bajin kana da bawa sai ka ce da shi na rubuta maka miliyan biyar idan ka biya ka zama cikakken ɗa wannan sunansa bawa mukatib an rubuta masa wani kuɗi ya je nemo kuɗi ya biya idan bai iya biya ba yana nan a matsayin mai bawa wannan wata hanya ce da ake samawa bawa yanci amma bayan ya yi wata hidima da zai yanci kanshi banki banki to wannan harka ta yin mukataba a rubuta wa yaro bawa ko baiwa wani kuɗi ya biya tun kafin musulunci ya zo daman ana yi kanatin alkitabatu mutaharafatun qabla al-islam da manzo Allah ya zo sai ya tabbatar da wannan hukuncin kenan yana daga cikin hukuncin da annabi ya tabbatar da shi a jahiliya ana yi kuma a musulunci ma aka ci gaba da yi aka ce barira ita ce awwal mukataba fil islam wannan baiwa barira yarinya na na aisha wanda suke mata aiki farkon wanda aka fara yin hukuncin mukataba a cikin shigowar musulunci kenan a madina mutanen madina suna yin mukataba a wannan harka ta mukataba tun kafin musulunci ya zo barira ita ce farkon mukataba a musulunci salmanu kuma shine farkon mukatabi na miji a musulunci salmanu fari kamar yadda ibn tin ya faɗa allah ya masa rahama duk da akwai saɓani an ce awwal man ba na farkon wanda aka fara mai mukataba a musulunci shine abul mu'ammal daga Allah ya ce ku taimake shi a inuhu salam shine abu umayya shine maulan umar radiyallahu anhu sannan kuma sai sirina shi kuma maulan anas ne to yanzu dai kun gane abin da ake nufi da mukataba shine a rubuta mutum wani kudi a ce je nemo wannan kudi zuwa wani lokaci idan ya biya to ya zama cikakken ta Allah tabaraka wa ta'ala ya yi amfani da kalmar kitaba kitaba a cikin Qur'ani ana iya daukarsa da ma'anar al'ajirin mazlum lokaci da aka samu illa walaha kitabun ma'alum ana nufin walaha ajalin ma'alum ta ana iya daukar ma'anar kitaba da ma'anar ihzam alladhi la nafsihi rahma alzama rabbukum ala nafsihi bawa ya lazanta wa kansa ya biya kudin da aka dora masa nauyi da da aka dora masa babu qada'il mukatabi babin da yake magana hukunci da za a yi akan al-mukatab ya ka mana hadisin malik daga nafi'u a Abdullahi bin Umar ya kasance al-mukatab yana cewa ختمه عبد ما بقي عليه من كتابة من شيء عبد الله بن عمر yana cewa shi bawa mukatabi yana nan a matsayin bawa matukar akwai sauran kuɗi bai biya ba da shekara biyu a tsakanin shekara biyu na ko da ya bada miliyan ɗaya da rabi kaga ai bai gama biya ba to za a tambaya ce to shi wannan a matsayin bawa yake gumi abdullahi dan umar ya ba mu amsa yace wannan bawa ne ma ba fiya alaihi shay in dai akwai bashi da shi matukar akwai bashi a kanta ku bawa suka ce kana al-baqi shay'an qalila ko da abin da ya saura abu kaɗan ne yasa wata riwayar ya zo al-mukatabu abdul ma baqiya alayhi dirhamu mukatabi bawa bawa ne ko dirhami ɗaya ne ya yi saura gari in in asha wa in mata ko ya rayu ko ya mutu ne bawa ne duk da shi ne kace to ga wani bawa a rubuta mai miliyan biyu kafin ya zama miliyan miliyan biyu ya biya miliyan ɗaya da ɗari takwas sai ya mutu ne sunansa bawa a ce a wannan bawan an rubuta masa miliyan biyu ga kuma har zuwa yanzu ya fi kura ya kusa mutuwa bai gama iya biyan miliyan biyu wa in asha duk tsawon rayuwar da ya yi sunansa ne bawa ko da ya je ya taro wani rikici ne yana kan da gidansa wannan shi ne a ban sani ba za mu iya za mu iya iskin baɗi a kan wannan akan harkar ce da ake na babur cewa shi abu ne kawo ya baka kai aiki da shi a kan miliyan uku ba halatta da ke ko ba halatta ba na magana kan ya halatta ko ba halatta ba sai ya tara maka naira miliyan uku da biyu da rabi da kai miliyan uku da shida ne da misali miliyan uku babur nawa ne dam shi ne an yi an an tuka babur ɗin da wuce direban wanda aka ba hawa kai yanzu kana cikin masu ne sai ka ba wa yaro kuɗi kafin ya biya ka miliyan uku in ya biya ka miliyan uku mutum ya zama naka kamar wannan yanzu aka ce bawa ne ya biya miliyan uku ya ɗauki kansa ya zama mai ɗa Abdullahi da Umar yake ko ya mutu ko yana raye in dai akwai wani abu da ake bin sa ba shi sunansa ne bawa a ga wannan kuɗin zai wuce nauyin da aka dora masa ya biya bai biya ba to shi wannan mai babu da ta ba shi babu da tuka sai da ya biya miliyan biyu da rabi sai ya zo ya yi haɗari tirela ta shafa shi ya mutu to ya maganar babur naka ne ko naka ne na'am babur ɗin na waye mallakar direban ne ko mallakar mai gida magadan wa ba su da kuɗin da za su cika to ai alƙawari suka yi sai ya cika mai kuɗi ne zai ɗauki wasan na malam bawa ne ko yaya ai bai biya ba kawai yanzu wannan kiyasin daidai ne wancan bawa ne wannan kuma bawa ba akwai hanyoyin da za a warware matsalar ko shi ne babu ne ya haƙura ko magadansa su ci kaso in babu su zanto su ja wancan mutum da aka ɗauki wancan dole sai an yi wani makamancin wannan ya ka wannan magana ta Abdullahi da Umar aka ce wa da sani malikun annahu balagahu annahu wa bin Zubayr wa Salman bin Yasar Sulaiman bin Yasar mutum biyu ne yanzu Urwa ibn Zubair Sulaiman ibn Yasar kana ya kula ne su biyu sun kasance suna cewa al-mukatabu abdul ma baqiya alaihi kamar dai irin maganar wa ibn Umar urwa ibn zubair ra'ayinsa ne da salman sulaiman bin yasar da kuma ibn umar lalle bawa mukatabi matukar akwai wani abu da ake bin sa to bawa ne da na aisha ma take zuwa abdul ma baqiya alaihi shi kamar da imam bukhari ya kawo shi a cikin kitabun sa mu'allaf zaid bin sabit yace bawa ne ma bakiya alaihi dirhamu ko dirhamu ne haka imamul bayhaqi ya kawo qala maliku wa huwa ra'ayi imamu malik yace wannan hukunci shine ra'ayi ma'ana shine al-murajjah ra'ayin da yake rinjaye a wajena duk da cewa akwai sabanin malamai a cikin salaf akan wannan alƙabila wannan matsalar bawa da aka ɗora masa kuɗi ya biya bai biya ba muwaffaq yake cewa ba za a taɓa yanta shi kafin ya biya bashin da ake bansa ai shi da mun akwai kuɗi da aka ɗora masa shi ya biya wannan kuɗi ne ne kuma ya yanta to magana a yanta shi kafin ya biya wannan kuɗi ne ne taɓa yi akwai riwaya daga Umar da ɗansa Abdullahi zai gudu misali da Aisha da Sa'id bin Musayyab da Tuduri Allah ya mutu rama duka suka ce al-mukatabu abu ma ba sai alaihi dirhamu suna nan dai akan wannan ra'ayi lalle ba wane wata daddar hali ya saura a kansa shine ra'ayin al-qasim shine ra'ayin salim shine ra'ayin Sulaiman ibn Yazid da Abu da Qatada da Sauri da ibn shibruma da su maliku da su auza'i da shafi da ishaq da sabon ra'ayi gaba daya har waito daga abi daga sa'id da isnadi daga abi kilaba yace kunna azwaji nabi sallallahu alaihi wasallam la yahtajibna min muqatabin ma baqiya alaihi bi dinina matan annabi ma ba sa saka hijabi ba sa lallaba kansu sa hijabi su rufe kansu daga bawan da ke gidansu in dai mukatabi ne in biya ba kenan har yanzu hukuncin sa ne bawa ne dan da ya zama da za su ne za su lullube jikin su ne ba za su bari ya gan su ba to akwai wani ra'ayi ba wannan Abubakar da Imam Qadi da Abu Khattab suka ce magana ta Allah idan aka samu bawan nan ya biya wani kaso mafi tsoka a cikin kudinta to magana ta Allah kamar yanzu kashe kudu kashe kudu daga cikin kudin kamar dubu kamar kamar a ce dubu ɗari hudu ne aka ɗora masa sai ya biya dubu ɗari wannan salatatu arba'a miliyan hudu ne sai ya biya miliyan uku salatatu arba'a duk bawan da ya biya salatatu arba'a a cikin abin da aka dora masa in aka kasa kudin kashe hudu ya biya kashe uku bai iya biyan sauran ba suka ce kawai ya yanzu kawai ya yanzu don kashi ɗaya a cikin kudu suka ce ya yanzu aka ce suka ce ba za a taɓa ne da shi a matsayin bawa saboda kashi ɗayan nan zuwa kuɗa yanzu mutumin da kawai shi ke sai ka ce ya zama bawa wannan shi ne sabon ra'ayi sabanin wancan da muka ci ɗan kun fahimce ni ba daidai ba ne suka ce a ne da shi saboda ya kasa biyan wannan haƙƙi hakkinsa ne ya biya a ɗanta shi. Ali bin Abi Talib ba kun ji ba kira sunansa ba. To, shi ba yana da wani ra'ayi ya ce yi wuta ku min bi kadri ma adda. Kawai idan ba wannan ya zo aka samu matsala a duba gwargwadon abin da ya biya a ɗanta ko rabi ne a ɗanta shi rabi a ce saura rabi. kawai saboda riwayar ibn abbas yu'addi al-mukatabu bi hissati ma adda bi tasawwur kaga akwai wannan hadisi almuhim wannan insha Allah in kun koma cikin maganganu da sharhin da ta kafan za ku amma dai abin da maliki ya goyi baya a cikin muwadda duk bawa mukatabi da aka dora mai wani kuɗi bai gama biya ba sunansa ne bawa ra'ayi na biyu suka ce in ya biya sai ya bisa kudu a uku bisa hudu قال مالك فإن حرك المكاتب تزاول كيف تزاول كيف وترك مالا أكثر مما عليه من كتابة الربا وله ولد ولد في كتابته أو كاتب عليه ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته مالك يجي وإن هلك المكاتب bawa da aka tsora masa nauyin kuɗi da zai biya shine bawa mukatabi sai ya mutu halaka mata kenan فإن هلك المكاتب وأنت إن مات المكاتب وترك مالا وما يبر دوكيا هي عليه من كتابته سمد سمد أكثر يزيد كنا سمد أبن دي سورة أكثر نقود دي أكثر سورة مسا bari ji bayani bawa ne aka dora masa zai biya miliyan uku ya biya miliyan biyu sai ba biya ne da aka zo duba cikin dan abin da ya bari a shi bawa ne mai wayo sai aka samu wajen miliyan biyar ma a haɓa shi da kai kuwa aka samu wajen miliyan biyar kaga ashe yana da kudin da zai iya biya wa kansa ne wani nauyi da aka dora me yasa bai biya ba ko dai a cewa yau ko kuma a sha ba a cewa aka yi sai nan da shekara uku ba to ba zan bari ko ina da kudin ba zan biya ba sai shekara uku zuwa shekara goma sai ya samu kudin kafin shekara goma maimakon ya biya sai ya je ya ta amfani da kudin a wani wuri ya ce sai shekara goma nan ta cika sai ma da yamma yanzu wannan bawa bukatar biyu yana nan yana tafiya da wadan yana dako yana wahala an ce zai gama biyan kudi a 2027 yanzu 2025 ya biya rabin kudi rabin kudi bai biya ba aka zo duba gadansa aka samu yana ma da kudi sama da abin da aka rubuta masa to walahu waladun wulidu fi kitabati kula da karatu nan sosai ko wanda rikici ne gare ni yanzu kan me hukuncin wannan ba bawa bane bawa ne ko yana da yara waladin yana da yaya wala yana da yaran da aka haife su fi kitabatihi a lokacin da aka rubuta masa wannan alkawari na zai biya bashi wataƙila yana cikin biyan bashin nan ya yi ta haihuwa ashe ana samun bawa ma mai yaya kun san me yake din yanzu waɗannan ƴaƴan za a ce ƴaƴan bawa ne ko za a ce ƴaƴan cikakken mutum in ka ce ƴaƴan cikakken mutum ne a lokacin da aka haife su ubansu ya biya kudin da zai zama cikakken mutum bai biya ba in kuma ka ce ‘ya'yan bawa ne to yaya hukuncin kudin da ubansu ya tsara sauke nauyi don ya samu yanci shi ne walahu waladun wulidu fi kitabatihi ko au kataba alaihi ko kuma an yi musu mukataba abin da yake nufi kanu mawjudi na qablan kitaba kataba alaihi ya rubuta mukatabar alaihi a kan su ma'ana suna raye uban su ya zama ba wa mukatabi in baka gane ba kataba alaihi daman kafin ya shiga wannan yarjejeniya na zai biya wannan kuɗi miliyan uku na mukataba dama yana da ‘ya'yansa guda biyar ko shida shi ne kataba alaihim daman suna nan yayi mukataba wancan na farko wulidu fi kitabati ne an haife su a cikin lokacin da yake ne yake a yake mukataba ta shi ne mukataba alaihim wari maliki ya ce waɗannan ah, ‘ya'ya na na wannan mutumin bawa sai su gaji ragowar abin da ya saura na dukiya ba da tsada a kitabatihi bayan an biya abin da ake bin sanami kamar shi ta gaba kansa ma'ana ‘ya'yansa ba da kudin su ne fa za su biya ba daman kudin shi ne kuma daman shi zai biya don haka sai su sai su ci gadon sun cancanta su ci gadon kudin da aka samu a banki ko kadar da aka samu na uban su ba wa mutafi ne bayan ina fata da mai bayan ya yi bayani Allah ya masa rahama a cikin muntaka yace ai abin da ake nufi kawai bawa ne mukatabi ya ba da ya mutu sai aka je aka samu kuɗi da yawa da ya fi ƙarfin ma bashin da ake bin sa bashin miliyan biyu ne kuma an samu miliyan biyar kuma yana da 'ya'ya wanda 'ya'yan nan fa su ma suna da wani hukunci akan baban su tun da ya ɗauke su suna ana bukatar ba ko dai ya ɗaura harkar mukataba suna nan a raye su suka fara zuwa kafin hukuncin mukataba ko kuma a idansu aka ɗaura wannan hukuncin mukataba wuri kuma a hukun gida ba ce na farko ke to za su biya wa ubansu wannan bashi halan la yu'akharu dole ne su biya wa ubansu bashi dan ya a ce ya mutu yana da yana cikin wanci to kuma yanzu ya za a yi dan a ce ya mutu bai bar komai ba ko kuma ya mutu iya kuɗin da za su ci gadon sai aka buga shi a lissafi shi ne iya kuɗin da zai biya ba shi ya za a yi suka ce a ɗauki kuɗi a biya wa uban nan ba ba maganar cin gadon me da yi suka ce ai ba shi ne kudin mukataba kudin bashi ne ana magana zaman gado ne a bayan bayan akwai bashi kun gane fikin maliku anan ya ya ya ya za su shiga da ubansu akwai bashi akan ubansu ba zai yi ba sai an biya baban da yayan zamu ya ji ya ruwa mu muka ji wasu ya je jiyo kayan sa suka samu jahili shi kenan an gama da kai ana mutuwa wanda ya mutu a take kafin ba abin da mutum ba a shari'a ake biya mai bashi a shari'a mutum abin a kai shi kabari in dai da bashi kafin ku kai shi kabari a fara mai ta kuri ko maza wani kuya bashi ta ga amfani in ana mun mutum bashi ya rinka rubin da kenan alkitabatu la taqulu bil mawt kenan kitaba mukataba ita muke karanta a alƙalam kenan idan mutum ya mutu to mutuwa ba ta lalata kasuwanci ko business ko kuma hukunci na mukataba da aka yi mutuwa ba ta lalata wannan shi ne ra'ayin abu hanifa allah ya masa rama amma imamu shafi ya ce sam yana mutuwa mukataba ta lalace in ji wa shafi ya ce ai sai a zo a ta magana wani alkawari ne ya yi zai yi shafi ya ce to ya mutu ba za a dora masa nauyin abin da ba ya alkawari ne ya yi zai biya ta yana ya ce ku daina bata lokaci kuɗi na magada ne uban su kuma ya sha wahala kawai to wannan ma dai wani saɓani ne ba na so mu zurfafa a cikin kare cikin ya mana lokaci in yi ta fafatawa sosai amma dai ni dai dama ina ba ku dan baki baki ne haka ba ni ku dan ƙara sharhi da bayani a na ba da tsaga Allah ya masa mu eh a ra'ayin mamu shafi ka ga nan ne kudin a ra'ayin mamu shafi eh wannan shi ai ya ɗauke shi a matsayin bashi ne na duniya shi bashi shi ma musulmi aka yi cewa in ya in ya biya dubu in ya biya miliyan uku daga nan zuwa two thousand and and and and and and twenty seven zai samu yanci ina ce neman wani abu ko to bai kai lokacin ba kafin yace ya za a lazumta masa ya biya abin da shi bai zai ma fa'idantar shi ba yanzu an biya masa wannan kuɗin ya ƙaru da shi kuma bashi ne ya je ya ciyo shi ya karɓi kuɗin wani bashi ne na neman yanci kawai to ƙarewar ne rashin yanci ta ya ma mutu na'am za su ci kudin da bai tafiya ba ba ba shi akan uban kamar ya a yanzu muna magana kan cin gado kar ka kai kanka magana cewa bayan ne ko wannan kuma hukunci ne da ya shafi na'am ثلاثة أرباع kwarai kuwa damar mukataba akwai lokaci akwai lokaci a oke na gane tambayar ka ma'ana lokacin ya isa amma ya saura mata ɗaya bisa uku kake nufi a mutuwa ya yi kafin lokaci eh wadi bai cika ba mutuwa ce ta yanke wadi bari mu dan dakata a nan wannan ma zai ko mu dan fashe wannan na mutawakkil zai hau an loda muku ko da to bari mu tsaya to duk sama da alama za mu tashi a nan ko in ka je gida ka bi shi a hankali kana karanta za ka gane insha Allah usulun fiqh الثاني شهادة الفرع بسم الله أشكونا لتابع إلى روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه muna darasi na nawa darasi na saba'in da shida zama na saba'in da shida muna magana ne akan marasi da zai sahaba menene marasi da zai sahaba kawai mutum ya zo ya ce annabi ya ce kuma a duba a ga shi bai yi rayuwa da annabi ba yanzu kamar kai kai kai ba sahabi ba ne ka'ida ta ilimi wa yake da yancin ya ce annabi ya ce sahabi saboda me shi ya rayu da su ba za ka ka buɗe baki ka ce wane ya ce alhali ba ka tare da wani to wannan muna magana akan asirin riwaya wanda ba dole sai ya kawo isnadi karyan karyan karyan cewa a annabi ya faɗa kenan yanzu a kawo ayyuka da muke yi in tashi wa'azi ko hudubar juma'a ko karatu mun ce annabi ya ce kenan muna tsallake isnadi in da lokacin riwaya ne in lokacin riwaya ne sai a ce karya muke to kai ya za ka ce annabi ya ce baka rayu da shi ba kenan yanzu ana yanke isnadin ne asali ba wai annabi ya ce ba wani ya gaya mini wani ya gaya mini wani ya gaya mini wani ya gaya masa wani ya gaya masa wani ya gaya masa wani ya gaya masa wani har a kawo zuwa gawa amma yanzu isnadi ya yi tsawo za ka bi zai ake ambatan sa ba sai dai a yanke a ce annabi ya ce kamar a ce kalin lawo ta'ala ne Allah ya ce kaga ai kuma ba zuwa kai da shi Allah ya ce amma dai an jawwaza an hana zuwa kai da shi kamar yadda kai ma yanzu an san ba zuwa kai da shi to kamar wani ya ce abu huraira ya ce kuma sai aka bai rayu da abu huraira to mun karanta ra'ayi guda biyu imamu ibn qudama ya kawo na cikin wannan littafi za a karba shine ra'ayin imamu qadi مذهب الإمام مالك لأبو حنيفة للجماعة من المتكلمين الرواية تجد لجبراء الأمام شين رأي الإمام الشافعي da wasu malaman hadisi da ahlus zahir suna da dalilai guda biyu a wancan satin mun karanta dalili na farko annahu law zakara shaykhahu wa lam yu'addihi wa mata rasulan inda na lam naqbal mutum a riwaya ma mutum ya zo ya faɗi malamin sa malam musa ya ga ya koyar da ni baka gaya mana malam musa nan adali ne a mutacce ba ko ba a mutacce an san ku adali ne ya za a yi kurin mutum ya zo ya tsallake ya ce mana annabi ya ce kuma bai ji shi ba kuma bai gaya mana dalilin mu karɓa ya ce ba za mu karɓa ba wai ma'ana ana sabar takatsantsan da malaman hadisi suke wajen karban hadisi saboda girma da darajar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuka ce malamin ka ya ce dole fa sai an bincika wai shi wannan malamin naka ma adali ne kai din adali ne malamin ka ma adali ne akwai wasu criteria akwai wasu ka'idoji akwai wasu dokoki akwai wasu sifofi da aka shimfiɗa dole wanda zai ce ya yi harkar hadisi sai ya cika su kafin ma ya shiga layin a ce musu a gafara ko a fara Allah ta samu sauƙi to yanzu matsala ta biyu a sani kun ga gurin inna shahadatar farli an ga wurin shine karatun mu na yau cikin dalilan waɗanda suka ce ba za a karɓi marasi da gairin sahaba ba إن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الأصل وكذا الرواية وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات لا يوجب فرقا في هذا المعنى كما لا يوجب فرقا في قبول رواية المجروح والمجهول ووجه الرواية الأولى أن الظاهر من العدل الثقة أنه لا يستجيز أن يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبناقله وعدالته يتي ولا يهل له إلزام الناس عبادة أو تحليل حرام أو تحريم مباح بأمر مشكوك فيه فيظهر أن عدالته مستقرة عنده فهو بمنزلة قوله أخبرني فلان ولو شك في الحديث وذكر من حدثه لتكون العقدة عليه دونه ولهذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله إذا رويت عن عبد الله وأسندت فقد حدثني واحد وإذا أرسلت فقد حدثني جماعة عنه فأما المجهول فإن الرواية عنه ليس بتعديل له في إحدى الروايات تعديلا على ما مضى ولا كذلك ها هنا والرواية تفارق الشهادة تفارق الشهادة في أمور كثيرة منها اللفظ والمجلس والعدد والذكورية والعدد عن شهود الأصل والحرية عندهم وأنه لا يجوز لشهود الفرع الشهادة حتى تحملهم إياها شهود الأصل فيقول اشهدوا على شهادتنا والرواية بخلاف هذا فجاز اختلافهما في هذا الحكم أيضا فجعلنا بيانه قال يتي cikin dalilan da suke nuna ba za a karfi مرسل غير الصحابي با suka ce shahadatul farq la haka riwaya shaidar reshe reshe ya zo ya bada shaida bai faɗi waye ya gaya masa shaidan ba ba za a karba ba to haka riwaya ma aka ɗauki abin da ake nufi kai ne aka zo aka ruka ka akan wata magana ka je ka faɗi wata magana sai ka ce ai ni ma gaya mini aka yi ni ma gaya mini aka yi a kotu ba a aiki da ni ma gaya mini aka yi sai ka kawo ko sai ka faɗi waye ya gaya ma malam mun gan kana hawa motar nan wani ya zo ya ce wallahi motar ta ce sai ka ce a'a ai mota ta wace ni ma ba ni ita aka la tuqbalu ma lam yu'ayyin shahid al-asl waye ya baka na'am wani yanzu a hankalce za a karbi maganarka baka tabbatar ba da wanda ya baka sai an duba an ga waye sai ma an kawo shi kotu suka ce to yanzu haka kawai a riwaya wani ya buɗe baki kawai ce annabi ya ce bai gaya mana waye ya gaya masa annabi ya faɗa ba ya kuka ga hujjar ta su na sai a kan haka ba wa ai yanzu malam ba da ilimi ake aiki ba ka ga wannan fakes ɗin wannan kes ɗin mu'amala ce tun ta ta aka yi shirya ta aka yi ko a cikin mutuncin suna da masu yawa su Allah kuma ya ba su yawa kamar magana san zuciya ne a maka ilzamin abin da ba shi ka nufa ba ba shi ka faɗa ba wai dole sai ka ce ka yi shi alhali ga wancan kuma shi ƙarar ma ya faɗa shi kuma ba a kira shi ba suka ce fa kadar riwaya haka riwaya ma take kun ji dalilin su suka ce akwai bambanci tsakanin shahada da riwaya su ba da ta abu da cikin wasu abuwa na bauta la su ji mufarkar fi hadar mana amma baya wadatar da bambanci a cikin wannan ma'ana a nan dai duk ɗaya ne da shahada da riwaya ma'ana sun yadda cewa da shahada da riwaya akwai bambanci kamar yadda mun karanta a baya amma a nan ba za a ce da ɗaya ba ne كما لا توجب فرقا في قبول رواية المجهول والمشهور كما يدى بايا وجبتر دا بمبنشي تكالي رواية واندا أكا سوكا دا كما مجهول واندا أكا شاري شي أكشن إسناد الناس إنت واندا بيضا أبو هريرة ويش أبو هريرة ياتي جسكياتو مجهولي إنت كيف كراهي دا أبو هريرة كما كشي أبو هريرة ياتي أي دولة أكو واندا يجي أبكا ko wanda abu huraira ya gaya masa shi kuma ya gaya masa to me yasa ba za ki gaya masa dole sai ka gaya masa ba za mu karba to sai kuma mutanen farko waɗanda suka ce za a karba wa wacce riwayatul ula wa wacce ana nufin dalilin riwayatul ula dalilin riwayar nan na farko waɗanda suka ce ana iya karɓar marashi da zai sahaba yanzu mun gama cewa ba za a karɓa ba yanzu mun dawo kan ne za a karɓa suka ce annab zahira min al'adami as-sifa zahiri mutumin da yake adal adalin لا يستجيب أن يخبر عن النبي بقول ويكذب به إلا بعد أن يعلم ثقة ناقله وعدالته yanzu wanda ya zo ya ce maka abu huraira ya ce din ko kuma annabi ya ce din tunda dai adalin mutum yanzu a ka'ida bai kamata ka aminta da mutum ba ai zahirin sa ai adali adali ne amintacce ne shi yanzu la yastajibu ai ba zai taba halatta ya ba da labari daga manzon Allah da wani kauli wa yazima bihi kuma ya jazama بالقول المخبر به كان عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بما لا بعد ده الله إلا بعد أن يعلم ثقة ناقل أي شيء باين يا سن أمنتم وند يجي يا بس يا بلا kullum haka kawai mutum zai zo yanzu magana sai annabi ya ce ne ba tare da ya amintu da wanda ya masa annabi ya ce ba ya kenan anan gurin mutumin nan adali ne wanda ya gaya masa riwayar ba adalci duk wanda ka yadda da shi ba amintacce ba ne to kai amintarka da shi ba ta nuna ma cewa shi ma kansa da zai je karɓo riwaya a hannun wanda ba amintacce ba kai ni na yadda da wani da zai yi ma wasa ya je karɓo magana a hannun wanda ba amintacce ba to tunda akwai wannan me yasa wani zai ce annabi ya ce ku bara ku bara ita haka ne fa marasi da zai sahaba da duk wanda ba ta haji ba in ya ce maka annabi ya ce ai ya san wanda ishare maka bai gaya maka waye ba ai sai da ya aminta da shi yanzu misali kama na fito kama na abubuwa wannan duk maruwaita ne kai a cikin ka san abubakar amintacce ne ba ka da matsalar karɓar magana a gare shi ka san malam ahmad amintaccen mutum shi kuma ya karɓo daga annabi kai a tiko da ka zo ba da karatu sai ka ce annabi ya ce sai aka duba a tiko ai tsakaninsa da annabi akwai abubakar akwai ahmad sannan akwai abu akwai mutum nawa biyu ko yanzu waɗanda su ce ya halatta a karɓi magana a ce kudin da ya ce annabi ya ce na farko da shi a ce ku amintacce ne kai da ya gaya maka ai ka yi sannan an tabbatar da shi malam a ciki ba zai taɓa karɓar magana a wajen wani malami na ilimi irin wannan hadda zai jura da jiki amintacce ne shi ne shi ma shi ma na gaba su don haka tsabar garanti cewa waɗannan ba za su yi wa annaba karya ba da ya zo kawai bai kawo maka ma sunansu ba ai ya yadda da su ko ba ka bane ba kawai sai ce maka ai kaza suka ce yanzu dan Allah ba aminci a duniya ai ba zai taba ayati ba zai taba ya layar ta jibu ba zai taba halatta ya dauko da ce ce annabi ya ce ba sai ya tabbata waɗannan na gaba da shi din suna da aminci cewa annabi ya faɗa kafin su faɗa to ke ne sama da aka faɗa yanzu kamar kai ne wani babban mutum minista ne ka yarda da shi ka aminta da shi sai ya baka labari ga abin da suna tattaunawa da shugaban ƙasa ya faɗa da ka zo ba da labari sai ka ce shugaban kasa ya ce ana yana ya kace shugaban kasa ya ce a ina kuka kai da ku abuja ba ka taba zuwa ba dole ne in yi rufi sai ya ce maka minista ya gaya maka shugaban kasa ya faɗa to ana ya san fasin da kyau to ka ji dalilin waɗanda suka ce tukubalu marasilu gairi sahara ko da mutum ba sahabi ba ne in ce annabi ya ce in dai adali ne a karba wannan shine mafadi na cewa hadisi mursali da'if ne hadisin marasilu sahaba da'if ne ko ba da'if ba ne na gairu sahaba da'if ne maqbul ne ko gairu maqbul an gane kun fahimta to bari mu izamun nasu ibadatan kuma dalili na gaba wanda ya yi maka riwayar nan ai bai halatta ya lazumta mutane wata ibada au tahlil haram ko ya haramta wani abu na haram au tahrimu mubah ko ya haramta abin da yake mubahi bane bi amri mashkuki fi a cikin al'amarin da yana shakka yanzu shi a shakka bai da tabbata zai yi zai ya ya maka lazumta maka ya ce abin nan annabi ya faɗa ai dole zai ta tsantsan da tasabbuti da tabayyuni saboda baya so ya jefa kansa cikin masifa ta danganta annabi abu da bai cancanta ba فيظهر أن عدالته مفتقدة عنده ذاك abin da ya bayyana adalcin wanda yayi riwaya daga gare shi ta bayyana a tabbata ne adalci kai da kake annabi ya ce wanda ya gaya maka kai da adalcin ka fa huwa bi manzilati qawlihi akhbarani fulan wa huwa thiqatul adl me wannan ai bai da bambanci da mutum mai riwaya ce wani ne ya gaya muku kuma abantacce ne na yadda da shi a kenan walau shakka bil hadisi yace zakara man zikr man haddathahu litakun al ahdath alayhi idan rawi adalin yayin shakka akan hadisi dangane da ambaton wanda ya gaya masa hadisi alqawli al uhda alayhi alqawlin nauyin laifin yana kansa dunahu أي الأودى على المروي عنه دونه أي دون الراوي يتي ولهذا قال إبراهيم النخعي إبراهيم النخعي ياتي منا دان قارن بياني أكا وانا زنتي إذا رويت عن عبد الله وأسندت إن رويت مكو حديثي لدى عبد الله ابن مسعود نكاوش لإسنادي فقد حدثني واحد عنه to wani ya taba gaya mini shi ma abdullahi ne gaya mini kuma na kawo muku hadisin da islami da ya nuna ba ni kaɗai ba ne wani ma ya gaya min cewa abdullahi ya gaya masa amma wa idan arsaltu idan na muku irsali faqad haddathani jama'atul am in na shafi na ce kawai ya ce wannan yana nuna ba mutum ɗaya ne ba kaɗai na ji daga gare shi daga abdullahi na mutane ne da yawa wannan yana nuna ina da aminci cewa magana abdullahi daidai ne ba karya ba sai munakasha na dalilin mutane na biyu mutanen na biyu sun yi magana akan majhul ko ya za a a zo a ruwaito riwaya ba a faɗi wanda ya ruwaito ba a ra'ayin na biyu ke fa amma majhul fa inna riwayata anhu laysa bi ta'dilin lahu shi majhulin mutum da ba a san shi ba idan aka yi riwaya da gare shi ba ba ba wannan fi ilimin riwaya ta ne a ɗaya ne daga cikin riwaya guda biyu daga imamu ahmad idan ka ruwaito daga magana daga wani wannan da baka faɗi wane ne shi ba ba yana nufin ka yarda da shi ba a wani kauli wa bil ukhra a wata riwaya kuma ta kunu ta'dilan alama ma ba duk wanda ka yi riwaya in dai a malami ne a mutacce fika ya yi riwaya a wajen wani majhul da bai faɗi sunansa ba wannan ya yarda da shi saboda ai kai shiga ne kai amintacce ne za ka yi riwaya ne a gurin wanda baka aminta da shi ba ya ce to wala ka zalika kafura wannan a nan gurin wannan hukuncin ba a kai ba abinda aka faɗa na at-ta'dil من أن الرواية تعديل للمروي عنه رواية عادل كوان أكي رواية لنا جريشي وأنا بعد جحالة بعد صحابي مني ballantana a ce su sahabbai ai mutabakun ala ajalin to sai maganar bambanci tsakanin shahada da riwaya wa riwayatu tufariqu shahada fi umurin kathira da riwaya da shaida akwai bambanci da riwaya da shaida akwai bambanci wannan riwaya ne wannan kuma ba da shaida um kenan anan mala yana so ya nuna mana fala ya tuku kiyasu riwayati ala shahada ba a yi kiyasin riwaya akan shahada saboda kiyasu ne ma alfari akwai bambanci القياس مع الفارق باطل القياس مع الفارق wajen malamai batil daga cikin dalilan masu yawa wanda yake nuna mana bambanci akan shahada da riwaya al-lafzi al-lafzi lafazin riwaya ana cewa rawani lafazin shahada ana cewa shahida wani majalisin riwaya shine makanu tahdith was sama' wurin da ake ba da hadisi wurin da ake jin hadisi majalisin shahada ba kotu ce yanzu ka haɗa kotu da kuma wurin karatu al'adar a riwaya tana iya tabbata da mutum ɗaya shahada a cikin shaidar da ba ta zina ba sai an kawo shaida biyu in shaidar zina ce kuma sai an kawo hudu a sai bambanci da yawa tsakanin riwaya da ne da shahada akwai kuma zukuriya lallai lallai a shaida dole mai shaida ya zama namiji in ba namiji رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى ذاك أشهادة دولة أسامو ذكورية أما رواية رواية مكيدة رواية نمجي بسين وأنت بابا مجي أشهر أنه مجي بنا مكربابا بسين أفعل الأجز عن شهود الأصلي gajiyawa na ka kawo shaidoji na tushen zance a riwaya tukbalu riwayatul far'a ma wujudi afli ana iya karɓar riwayar reshe an gane ko tare da asali sun yana nan amma in a shaida ne ba inda za a yi ka kawo magana ta ce wane ne shi da samar wane sai dai inda ta afli a samu ɗa waɗanda suke cewa ba za a karɓi marashi da gairin sahaba ba suka ce shaida tushtara tulahal hujjiyya duk inda za a ba da shaida dole a samu ɗa ba bawa ba amma ba a taɓa cewa wai idan bawa ya kawo riwaya ba za a karɓa ba akwai riwaya ta bayi وأنه لا يجوز لشهود الفرع الشهادة سوى شيدا ريشي باء كرمان شيدا ريشي وانا يكي ريشي sai ba kai ne asalin nan ce ba za a ce kawo wanda aka yi abu a gaban shi wane ya kashe wane ne wallahi ya kashe wane aka rutsa ka wajen shaida waye kai ya aka yi kasani ce wallahi ne ma ji ne ana fara a ina a a shi ne shuhudul farra shuhudul farra za ka ji ba da labari ya saci takalmi ana ta dukarsa aka kawo shi ai farawar takalmi ne sai dan sanda ya ce kai kai ne shaidu ya saci takalmi shi a kware kuwa ya kai wallahi malam amal ladin ne ya gaya mu ai wancan farawo a ina gaya maka ake da zai yi amma a riwaya dama ita riwaya ta wani ne ya gaya ne ko da wani baya in dai abokance ne za a ta yake hata ta hamila hunfi ya ha shuhul asir ta dora musu lallai su kawo shuhul asir فيقول شهدوا على شهادتي sun yi shaida akan shaida wa riwayatu wa kana hada amma riwaya ta bani wannan fajazu ikhtilafu kuma da haka fajaza ikhtilafu na hukunci aidan kuma ne amma wannan wannan shine karshen wannan babu insha Allah a sai mu tashi a cikin kabarin wahid fasu fi kabarin wahid fi ma ta umu bihi Allah mutum lafiya yau za mu fara sabon littafin nan na kullum da su bari mu dan jashi kaɗan kafin lokacin sallah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد صابر للكافي لا أكيد سلم الوصول إلى معرفة الأصول ثم الكتاب الكافي من أواه كافي نتري كل عشر بشرة أبو الدنيا الإمام الحافظ الحكمي يأتي بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بسم الله مستعينا وأظن به مدبرا معينا أبدأ بسم الله مستعينا وأظن به مدبرا معينا zan fara da sunan Allah musta'ina ina neman taimakon Allah rabin bihi na yarda da Allah shine mudabbir mai tsara al'amura mu'inan kuma shine mai taimako ka ji magana a halin sunna ka ji magana a aqida kan fara da sunan Allah shi nake neman taimako ba abin da na taimaka ne taimakon Allah ba والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا والحمد لله كما هدانا ila ya ta tabbata ga Allah kamar yadda ya shirya da mu amma hadana kamar yadda shirya da mu ila sabilil haqqi zuwa ga hanya ta gaskiya wacce ta bana kuma ya zabe mu shi yasa ake cewa manzon Allah al-mujtaba al-mujtaba abda'u bismillahi musta'ina radin bihi mudabbiran mu'ina والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أسألي وأنا بيتنا مسألة إلمي حدث الجيد أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي أملي أستكبره أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي أملي أستكبره ahmaduhu subhanahu ina gode masa sarki tabbata gare shi wa ashkuru shi ma dai godewa ne shukura ayyuka na kuma astaghfiru nake neman ya gafarta mini wa asta'inuhu ala ghayri ridha wa astamiddu lutfahu bima qada wa asta'inuhu ala ghayri ridha wa astamiddu lutfahu ma qada wa asta'inuhu ala nail ar ina neman taimakon Allah akan samun yardarsa wa astamiddu ina neman madadi ina neman taimako lutfahu lutfin Allah tausayawan Allah ina neman Allah ya tausaya min fi ma qada a cikin abin da ya gabata duk abin da ya gabata na wani munanan ayyuka na ina neman Allah ya tausaya min وبعد إني باليقين أشهد شهادة تخلف أن لا يعبد وبعد إني باليقين أشهد شهادة إني باليقين أشهد ني ليقيني توحيدك إلى ليقيني نكي شيداوة شهادة إخلاصي شيداوة إخلاصي أن لا يعبد ba wanda ake bautawa وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يوجد بالحق معلوم سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان بالحق الحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان Allah yi ubadu bil haqqi ba za a bauta wa kowa da gaskiya ba a matsayin Allah ma'lufa abun bauta ila siwar rahman in ba Allah ar-rahmanu alal arshi sawa ba wannan shine ubangijin da man jalla an aibin wa an nuqsani wanda ya daukaka da barin aibu da duk wata tawaya jalla an aibin wa jalla an min tawaya Allah kenan وأن خير وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى ما في الهير halittar ubangiji gaba daya muhammada shine na muhammadu duk cikin halitta ba wanda ba da ba alheri wannan fa ita ce aqidar mu ahlus sunna yanzu ya kamata a zage mu a ce mun zage annabi kalbul haqa'iq juya abuwa dole jama'a ahlus sunna gari duk wani malami da zai bude littafi inda ahlus sunna ne a da da yau da gobe da jibi anna khaira khalqihi muhammada ba wanda ya bi muhammadu alheri shine a cikin halittar Allah gaba daya man ja'ana bil bayyinati wal huda shi yazo mana da bayyanannun hujjoji da shari'a rasuluhu ila jami'il haqqi رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق رسوله شيني منزل سا نا الله إلى جميع الخلق زوا ga dukkan halittu duk duka gaba daya binnuri manzon Allah ne da haske wal huda manzon Allah ne da shari'a wa dinil haqi da addinin gaskiya duk wannan ayoyi ne na alqur'ani duka kawai ba lokaci ban kakkawa mana ayoyi duk akwai ayoyi akan wannan صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا صلى عليه ربنا ومجدا ina da aminci Allah tabbata gare shi Allah ya salati gare shi ya girmama shi daga majid da iyalai da sahabbai gaba daya har abada a miƙe shi ne sarmadan sarmadan in an ce sarmadan tabuzar shi a jada biya ba iyaka kula ra'aytu min ja'ala Allahu alaikum wan nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullahi dan haka ai taiwa annabi salati ai taiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati da sahabbansa gaba daya dauman sarmada ya dawwama sarmadan har abada وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول وبعد باين هكا هذا النظم wannan wake ne na kawo muku a cikin tauhidi fil usul tushen addini wannan littafi yana magana akan tushen addini usul foundation amma liman arada manhajar rasuli ga wanda yake neman methodology wanda yake neman method sallallahu alaihi wasallam a cikin addininsa sa'alani iyahu man labuddali sa'alani iyahu man labuddali min imtisali sulihi mumtasili min imtisali sulihi mumtasili sa'alani iyahu wani ne ya tambaye ni na yi masa wannan littafi ka duba malamai magabata malam wai su da an musu tambaya kawai sai su buga littafi yanzu wani ne ya zo ya tambaye ce yake cewa da Allah a gaya mai menene tsarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ilimin tauhidi yace to ga amsar nan sai yi mai littafi yawa yawan salaf wallahi malam abin da suke saboda karatu suna da karatu ba fitina suna da lokaci ba wannan abin wannan wannan tana hana karatu ba za ta bari ba ba rington karkarkarkar kana karatu an kira ka wani ya tada maka da hankali babu sa'ala ni wa dole dole a gare ni idan ya tambaye ni dole in misalta abin da ya tambaye ni in aikata abin da ya tambaye ni shine min imtisali sulihil mumtasili wato dan in misalta su'ulihi tambayar da min al-mumtasili wanda ba zan iya tsallakewa ba da haka shi wannan littafin sullabin usul ila ma'rifatil usul amsa tambaya ce guda ɗaya da wani bawan Allah yake yi amsa tambaya ce kai malam karatu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi Allah kiyaye فقلت ما عدلي وما إشفاقي مؤتمنا على القدير الباقي كدوب التواضع فقلت مع عجزي ومع إشفاقي مؤتمنا على القدير الباقي سينا فدا تاردا جديا واتا تاردا ثورو حكمة توسعي على القدير الباقي أكن الله القدير والباقي دوامي اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك تلك القصدا وعملا شيني أكتب قبل كذا الله يجيب أنسى الحافظ الحكم إلى مسرهما وانا شيني تنبانا فسر وانا لسافي من كل من الوصول إلى علم الوصول وانا لسافي الفتاش أو تعلمون فإسلامية يا رأى أنا أكتب فيها مسواقع ودورا مسواقع في كندا شيء بس سامو أكيدا في أفرقا sai gobe insha Allah sai mu dora abinda muka da dai dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko kuma ba insha Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ba wasa da an sha Eh, na gane. Ba dama. A babu a nan dama, wahala yake a. To shi ke nan. Gware gware ba dama, insha Allah ma, insha Allah zan ma haɗa ku insha Allah. Ba ba ba na gode. Okay. Okay, saya agak lupa saya sebab